أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake saduwa a wannan yammaci na asabar daren ladi 16 ga watan shawwal shekara ta 1447 wanda ya yi da 4 ga watan 4 shekara ta 2026 yau allah ya kaddara dawar mu karatu da muke na mako-mako a cikin alkur'ani mai girma wanda ya shafi karanta wasu shafuka da kuma taƙaitaccen bayani a kan ma'anonin ayoyin yau da izinin allah za mu karanta shafi na hamsin da bakwai da allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani a kan annabi isa alaihi salam bayan annabi isa ya fara da'awa a mutanensa wurin da allah maɗaukacin sarki yake wa yu'allimul kitaba wal hikma har aka zo wa rasulun ila bani isra'ila to can ƙasa allah maɗaukacin sarki yake cewa falamma a hasa isa minhum kufra lokacin da annabi isa alaihi salam ya ji cewa wa'annan al'umman nasa za su doge ne akan kafirci ba za su karbi wannan risala da ya zo da shi ba abinda ake nufi da ahassa daga abin da yake siyi ne sensin ne abinda mutum daga cikin sense organs ɗinsa suke suke functioning a kai shi ne allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da kalmar kalamma ahassa ya fahimta ya ji a ransa ya ga kuma alamun cewa waɗannan al'umma nasu ba za su karfi ne musulunci ba sai ya ce man an sare ilala suwaye za su taimake ni dangane da ubangiji za su taimake ni dangane da yada da'awa ta mai ta ubangiji sai alhawariyun wayanda suke tare da shi kamar wasu malamai suka ce su ne ashabu isa sai suke cewa nahnu ansarullah mu ne masu taimakon ka dangane da ubangiji amanna billahi domin mun yi imani da Allah wa shahade ko mun shaida bi anna muslimun cewa lalle mu masu mika wuya ne sai Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ci gaba da bamu labari suka ce rabbana ya ubangijinmu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar nami na littattafa da suka gabace mu da kuma inji wannan littafin injila da ka saukar wa annabi mu isa wattaba'na rasula ko mun bi annabi isa da saƙon da ya zo mana da shi mun miƙa wuya gaba ɗaya mu faktubina ma'a shahidi ka rubuta mu ka sanya mu daga cikin wa wa'anda suka shaida cewa annabi isa abdullahi wa rasulu bawan allah ne kuma manzon allah ne kuma ka rubuta mu daga cikin ni wa'anda suka miƙa wuya suka yi imani da saƙon da ya zo da shi wa makaru wa makararwa wa makaru al-kuffar min bani isra'ila kafiran bani isra'ila sai suka kulla makirci ta yadda suke so su hallaka ne annabi isa alayhi salam sun kulla wannan makirci ne sai allah maɗaukacin sarki ya ce wa makarallah sai allah ya dawo musu da makircin su abinda muka samu a tarihi shine wanda ba annabi isa ya gudu musu da wannan kulla makircin da suke so su hallaka annabi isa sai wani daga cikin munafikansa sai ya ce ai ya san yadda ya goya da haka ku zo mu je na nuna muku shi ku hallaka shi da suka je sai Allah ya juyar da mai fuskar annabi isa kamar annabi isa sai dora akan wannan munafiki shi yasa Allah ya ce wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam da fadin su lalle mun kashe annabi isa dan maryam sai allah ya mayar musu yake cewa ma qatalu wa ma salabu ba su kashe shi ba ba su kuma tsire shi ba ba ba su hange shi ba walakin shubbi halawun sai dai ne an musu kamantacce ne da shi annabi isa Allah ce bar rafa Allahu ilai kawai Allah ya daga shi ne zuwa gare shi Allah ya ɗage annabi isa daga duniya ne ya ne da shi sama ya ajiye shi kuma akwai lokacin da Allah zai dawo da shi duniya ya zo ya yi wa'azi da alkur'ani mai girma dalilin da yasa zai yi wa'azi da alkur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine imamul mursalin da haka bayan da za a yi ga sakon shugabanka ka ce sai ka idda sakonka shi yasa daga cikin hadisan manzon Allah ya nuna annabi Isa zai dawo amma shi ma da alkur'ani zai yi zai yi wa'azi shi yasa anan Allah ya ce wa makaru sun kulla makirci ta yadda suke so su hallaka annabi isa sai Allah ya ce wa makar Allah Allah sai ya mayar musu da makircinsu shi ne yadda mi ya yi tashabbuhin kamata annabi isa awa a wannan shi ba wannan da ya kulla munafurcin cewa zai nuna yadda za a yi a kashe annabi isa Allah ya ce wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin mayar da makirci ga waɗanda suke kulla makirci Allah maɗaukacin sarki ya ce iqala Allah ya Isa ka tuna lokacin da Allah ya ce ya kai Isa inni mutawaffika lalle ni zan zan kashe ka ko ni zan ɗauki rayuwarka wa rafi'uka ilayya zan kuma ɗage ka zuwa gare ni bi ma'ana wace irin mutuwa ne ba irin mutuwa ba ne ta ɗauke rayi yadda mutum zai bar duniya an gane wa mutsanhiru ka min alladhina kafaru bayan Allah ya ɗage shi zuwa gare shi sai ya ce kuma wa mutsanhiru ka min alladhina kafaru Allah zai tsarkake shi daga ni kaidin waɗanda suke kafirai ne duk abin da annabi isa yake kai saboda tsayuwarsa akan gaskiya to allah maɗaukacin sarki zai tsare shi ne daga waɗanda suka kafirta saboda tsayuwarsa akan akan tauhidi waja'ilul ladina tabauka sannan zan sanya waɗanda suka bi ka fawqal ladina kafaru su su zanto suna saman waɗanda suka kafirta ila yaumil qiyama har zuwa ranar alqiyama to yanzu idan muka duba wannan fikihun da yake cikin wannan aya sai mu ga yanzu ga musulmai suna da yawa a duniya amma kuma duk inda suka shiga hatta a cikin junansu ma sai a gami mutumin da yake da riko da addini sai a ga yana da kaskanci sai ku zo ku taru ku a makaranta wanda arne ba ya iya nuna kansa shi arne ne sai ku ga amma an fi mutunta shi da ba shi daraja kuma ga shi a nan wajen allah maɗaukacin sarki ya ce وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه wannan aya din mu ma mun yi imani da annabi isan ko mun yarda da shi tunda yace ila yawmil qiyama akwai lokacin da sakon sa ya tsaya aka dora kuma daga sakon qur'ani amma Allah sai yace ila yawmil qiyama bi ma'ana wa'anda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in dai imani da gaskiya ne to sun yi imani da sauran manzanni la nufarriqu bayna ahadin min rusuli to menene ya gano musulmi in ya shiga guri ake kaskantar da shi sai mu duba a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yake faɗa wani sababi muka shiga imaninmu ne yake da rauni Allah yake cewa وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم الله مدوكتين سركي yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki ingantaccen aiki aiki tukuru daga cikinku ya yi musu alƙawari la yastaklifannahum fil ardi zai sanya su shugabanci ko zai sanya su ne su zamto masu fada a ji a cikin doron ƙasa a duniya kenan kamar zaklafa allazina min qablihim kamar yadda Allah ya shugabantar da waɗanda suke gabanin su a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna da izza kuma duk inda suka shiga ba ya kaskantar da su shi yasa Allah ya ce to allazina amanu wa amilu salihati sai ya ce minku ya musu min wa'adallah Allah ya musu alƙawari ya ce min la yastakhlifannahu kama stakhlafa alladhina min qablihim yace وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم Allah kuma zai gadar musu wannan addinin da suka bi suka yarda da shi walibadilannahum sannan zai sanja musu min ba'di khawfihim bayan tsoro da suke ciki kun ga wannan ayar kamar tana magana ne a halin da muke ciki yanzu min ba'di khawfihim amna zai sanja musu da aminci yanzu muna cikin hali na tsoro ko musulmai suna cikin kaskanci wallahi akwai sababi da muka bari sababin shine imani da aiki tukuru kuma sai mun yi shi ikhlasan ba sai mun yi shi da wasu matsaloli a ciki ba sai ce وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا سيقار بيان يتل يعبدونني su wa'annan wanda suke zamto amanu suka yi imani wa amil salat sai ce ya abuduna ni suna bauta min ni kadai suna bauta min sai ce la yushrikuna bi shay'a ba tare suna hada ni da wani abu wurin bauta ba Allah ya ce wa man kafara ba'da zalik wanda ya kafirce wanda ya bijire bayan wannan alƙawari da Allah ya yi ya kuma faɗi siffofin wanda zai taimaka ya daraja su a doron ƙasa to wanda ya juya baya ya kafirce fa ulaika humul fasiqun to wannan yana da cikin fasikai to da haka ashe idan mutum ya tsayu akan ya samu istiqama in dai mutum yana kan istiqama wallahi ba wani abu da zai iya sa shi ya taharruki a kai saboda ya tsaya daidaita ya yi imani da Allah ya samu tsayuwa a kai to babu wani arnin kuma da zai gan shi jikinsa bai tsorata ba saboda wannan riko da addinin da yi Allah alƙawarin Allah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad baya saba alƙawari la la nubaddilu al-kalimatillah ba wani abu da yake sanja ni kalmar Allah magana da Allah ba abin da yake sanja ta da haka in muka rike sababin abin da Allah ya faɗa wallahi Allah sai ya cika mana dukkan abin da ya mana ni ya mana alƙawari zai ba mu shi yasa Allah ya ce waja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm al-qiyamah zai sanya waɗanda suka bi annabi Isa su zanto suna saman waɗanda suka kafirta har zuwa ranar al-qiyama thumma ilayya marji'ukum sannan zuwa gare ni makomar ku take فأحكم بينكم kuma zan yi hukunci a tsakaninku fi ma kuntum fihi taktalifun cikin abin da kuka zanto kuna sassabawa abin da kuka samu sabani akai to in mun je gaban Allah Allah madaukakin sarki yace zai hukunci a tsakanin Allah yace fa ammal ladina kafaru amma waɗanda suka kafirce fa wa'azibu ma'azaban shadida zan musu azaba mai tsanani fi duniya wal akira a cikin rayuwar duniya da ta lahira wallahi duk wanda yake bai imani da Allah ba ba shi da aminci ga kowa bai yadda da 'ya'yansa ba bai yadda da matarsa ba bai yadda da 'yan uwansa bai yadda da wanda suke tare shi ba kullum yana rayuwa ne cikin taraddudi amma musulmi kawai duk ko ranka ne ba ka zauna ka karanta Qur'ani sai ka ji Allah ya tafiyar ma shi yasa Allah ce zai azabtar da ni waɗanda suka kafirta a cikin rayuwar duniya da lahira su rogulin mutum ya tara duniyar ma ya mutu bai ji daɗin da wala azabtarwa ne shi yasa a cikin suratu ali imran Allah ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jujjuyar waɗanda suka kafirta a cikin birane ya rudar da kai kana ga arne yana shiga wasu motoci na alfarma suna auren mata wanda ana ganin kyansu ana ganin cewa waɗannan sun kai mata kana ganin su a cikin daula ta kuɗi a cewa na kaza ya fi kowa kuɗi a duniya ga shi na yana wallahi inda za ka je ka interview ɗinsa za ka same shi walla a cikin firgici yake rayuwa kuma irin wannan masu kudin duniya za ka samu wallahi ba su da daidaita taku ɗaya na gida da za su iya kwanciya sai dai su je su samu hotel saboda ba su yarda da kowa ba to sai Allah ya ce la ya gurrun naka taqallubul ladina kafaru fil bilad sai ce wallahi wannan yawon da suke su shiga nan su shiga nan su wannan kafiran Allah ya ba su dama da za su sarrafa tafiye-tafiyen su yadda suke so to wannan din kai ya rudar da kai saboda ni mata'un qalilu jin daɗi ne na ɗan wani lokaci sun ma ma'awahun jahannam sannan kuma makoma su jahannama ne wa bi'sal mihad kuma ta yi muni ta zanto mashin fita gare shi Allah ka tsare mu daga wuta sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma lahum min nasiri ko ba su da wasu mataimaka dangane da wannan azaba da Allah zai musu wa amma alladhina amanu wa amilus solihati amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki tukuru bai wafihim ujurahum Allah zai cika ya musu ladansu Allah zai ba su ladansu saboda ni Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah harrama zulma ala nafsi wa ja'alahu ay inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama yace ni na haramta zalunci a kaina sannan kuma na sanya shi a tsakaninku ya zanto abin haramtawa fala ta zalam kada ku yi zalunci haka Allah madaukakin sarki ya umarce mana a hadisul qudus to dan haka babu wani abu da za a tauye wa mutum daga cikin ayyuka da yayi face sai dai Allah cikin rahamarsa ya kara masa Allah baya tauye wa mi mumini aikin da yayi sai dai ma ya kara masa da haka shi yasa yake fa yuwaffihim ujurahum zai cikanya musu ladansu su waɗanda suka yi imani suka yi aiki tukuru wallahu la yuhibbu zalimi kuma lalle Allah baya son waɗanda suke azzalimi zalika nasiluhu wannan labari ko kissa ta annabi Isa da Allah madaukakin sarki ya bamu sai ce nasiluhu alaika muna karanta shi ne gare ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-ayati ay min al-dalail alwadiha daga cikin mi dalilai wanda suka fayyatattu wa zikiril hakim da kuma qur'ani ana karanta su ne daga mi wasu ayoyi alamomi da Allah madaukakin sarki ya nuna a doron ƙasa wa zikiril hakim da kuma shi kansa alqur'ani gashi kamar yadda kuka karanta yanzu a cikin alqur'ani to akwai abubuwan da mu'jiza ne ta annabi Isa da Allah ya bar alamomin su a doron ƙasa shi sa yake min al-ayati wa dhikr al-hakim da kuma al-qur'ani wanda yake al-hakim ne hikima inna masala isa inda Allah Allah yake inna masala khalqa isa inda Allah ka masali khalqi adam lalle misalin halittar annabi isa a wurin Allah kamar misalin yanda ni yanda Allah ya halitta annabi adam dukkan su idan muka duba bayan da za a yi a ce mutum ya haihu mace ta haihu babu namiji baya yiwuwa to Allah madaukakin sarki sai ya sanya nana Maryamu ta haihu dukkansu suka ce cikin wasu mintuna ne Allah ya bata juna kuma ta sauke wannan junan kuma a cikin wannan mintunan dan yayi mata magana saboda lokacin da shi wannan annabi ai wannan nam wannan ɗan saƙon ubangiji wannan mala'ika da ya zo ya same ta sai ta ce inni a uzubin rahman mink ina neman tsarin mai rahama dangane da gare ka in kunta taƙiyya in kai ka kasance mai tsoron Allah ne a wasu tafasir ɗin sai suka ce in kunta taƙiyya in kai ka zanto taƙiyya ne ko da kai taƙiyya ne akwai wani mutumi ne a zamaninsu da ake mar inkiya da taƙiyya sun ce fajirin mutum to da haka ina neman tsari daga gare ka ko da kai ne taƙiyya wannan ruwaya biyu duk ta zo a cikin littafin tafsir to sai ya ce inni ana rasulu rabbiki ni dan sakon ubangiji ne li ahabalaki gulaman sanjakiya domin na miki albushi da ɗa wanda yake tsarkake ko li yahabalaki domin Allah ni ya miki kyauta da ni ɗa wanda yake zakiya tsafiki a lokacin an ce fura ya yi kawai sai ta gami sai ta ji alamun yadda mata suke jin alamun sun ɗauki da juna na kwana kaza ko wata kaza ta fito duk takun da za ta yi yana karuwa ne su malamai suka ce da yadda ciki yake girma na kowane wata har sai da ce takun da ya gama cika iddarsa ta haife shi take cewa ina ma da a ce na mutu gabanin wannan lokaci saboda abin kunya da za ta iya zuwa da shi gaban mai gaban 'yan uwanta sai yake ce mata sai ya mata magana fanadaha min tahtiha wata ruwa fanadaha man tahta man tahta wanda yake kasa da ita sai ya mutun da ta haife shi tana tana tsuguni a wurin shi kuma gashi ne yana kasa da yana sai ya mata magana Allah tahzani kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya yamma mata magana to wannan dukkan su kissa ne ta annabi isa wanda akwai ire-iren wannan kissar a cikin injil na gaskiya ba wani new testament ko wani injil na gaskiya bible na gaskiya akwai ire-iren waɗannan kissosin to da haka allah matsaukakin sarki yake cewa inna matsala isa inda allah ka matsali adam shi kuma annabi adam shi ma kun fayakun ne kamar yadda annabi isa yi khalaqahu min turab Allah ya halice shi da ƙasa ne da turbaya summa qala lahu sannan yace da min shi annabi Isa din kun yace kasance fa yakun sai ya kasance shi yasa al'amura na ubangiji kun fa yakun duk wani abu da ake ga ba zai yi ba kace ƙasa ba za ta gyaru ba shugabanni ba za su gyaru ba mu ba za mu gyaru ba wallahi tallahi a hannun Allah yake saboda akwai hadisi da aka ce qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuhawwiluha kayfa sha'a yace au kama qala nabi sallallahu manzo Allah yace zukatan mu'mini ko zukatan bayin Allah suna tsakanin yatsu ne na ubangiji wanda yakan juye zuciyar yanda ya so daga in ka ce wa'annan ba za su gyaru ba wallahi Allah ya ga dama zai juye zuciyar su gyara su za su gyaru in ka ce ƙasa ba za ta gyaru ba an yi fasadi da kashe-kashen da ya fi na al'ummar da ake yi kuma aka da aka samu aminci aya da muka karanta a ɗazu wa da laula dina aman ai a can wajen ƙarshen ta ce waye eh wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zai sanja musu bayan wannan tsoro da suke cikin ni zai sanja musu zai kawo musu aminci haka in mutum yana jin tsoro to wallahi tallahi ya dukufa wurin tsoron mu ai wurin roƙon ubangiji ya yaye musu mana wannan bala'i da muke ciki wallahi Allah ya ga dama dare ɗaya ne kun fa ya kunne wallahi ya gyara gana ta shiga mawuyacin hali na yunwa da matsin lamba da wannan da walalu suka ci gudowa nan mu ma ba a haife mun samu tsofi ire-iren wa'annan mutanen da suka rage a Najeriya to amma mi sai zanto yanzu labari ne sun manta da wannan wahal to ashe mu ma ba za mu mi la taqa min rahmatillah kada mu ringa yanke tsammani akan mi jin kan ubangiji Allah zai iya juyawa yanda ya so Allah madaukakin sarki yace alhaqu min rabbi ce ita gaskiya tana zuwa ne daga wurin ubangiji fala takunanna minal mumtarin kada ka zanto daga cikin masu kokonto wanda suke ruruwa suna ga abu ba zai yi ba wallahi kowane abu mai sauki ne a wurin Allah madaukakin sarki sai ce fa man hajjaka fi duk wanda ya jayayya dangane da annabi Isa ko tarihi na annabi Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan wannan ilimi na sanin annabi Isa da abubuwan da suka faru ka faɗa sai wani ya ma jayayya akan rashin yardarsa cewa shi bawan Allah ne ko manzan Allah ne faƙul to ka gaya musu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me za ka faɗa musu ta'alau ku zo na dawo abna'ana mu tattaro mu kira ƴaƴayenmu wa abna'akum da ƴaƴayenku wani sa'ana da matayenmu wani sa'akun da matayenku wa an kusana da mu kanmu wa an kusakun da ku kanku ku masu jayayya sun manabtahi sannan sai mu kankan da kanmu wurin addu'a mu kaskantar da kanmu mu yi addu'a fa na ji Allah na tallahi alalkadiri mu yi addu'a cewa la'antar Allah ta dabbata a kan mai karya da haka duk wanda ka gaya mar tarihi ka gaya mar annabi isa bawan Allah ne komi ko manzan Allah ne idan daga cikin wannan banu isra'ila suka nuna ba su yadda ba a afwan daga cikin nasara najran suka nuna ni su ba su yadda cewa annabi isa bawan allah ne ko manzan allah ba ne ba su yadda ba suna kokonto a kai to ga gaya musu allah ya ce ya kai manzan allah ka gaya musu mu kira 'ya'yayenmu da 'ya'yayenku ko za mu kira 'ya'yayenmu da 'ya'yayenku da matayenmu da matayenku da mu kanmu da muka yarda da ku da kuke jayayya sannan sai mu mu zo mu dukufa mu kankan da kanmu wani yana da cikin alama ko kuma yana daga cikin mu abin da ake siffa da Allah madaukakin sarki yake karban addu'a idan mutum ya kankan da kansa Allah yana ganin bukatarsa da wuri ya amsa masa amma mutum ya zo yana da ji da kansa ai Allah ba zai bashi ba ashe ba mu bukaci ba ne kamar yadda za ka roƙi wani wanda allazi ne ko wani yayanka ko babanka za ka ɗan ƙanƙan da kanka a gabansa to Allah shi ne mafi cancanta kamar haka kuma sai ya baka tun da yanzu ka zo ko abokinka ne ka zo mar da kana ta mar bankaura ya baka abu zai ce ba zan bayar ba ko ƙanin ka ne amma ka ƙanƙan da kanka ko da ƙanin naka ne sai ce wallahi wani tausayi yake ba abu ma in zai tambaye ni idan ina ƙaninsa sai ya ƙanƙan da kansa to ina ga wanda ya halicce mu gaba ɗaya da haka wallahi mu dukufa da addu'a shi qur'ani da shi dai tarihi ne na annabi isa Allah ya ba mu anan amma sai muke ga akwai wasu darussa wanda ya shafe mu a rayuwar da muke da haka mu yi addu'a mu kuma dage da yawaita addu'a Allah ya gyara mana mu kanmu da shugabanninmu da ƙasarmu gaba ɗaya Allah kuma ya daidaita mana tsakanin abubuwan da yake faruwa tsakaninmu da abokanan zamanmu dan ba ɗan uwanmu ba sai dai su zama abokanan zaman su wannan kirsawa da suke cutar da mu a garuruwan da suka fi mu yawa gashi nan muna zama da su da aminci duk yanda ake ganin musulmi ba shi da aminci wallahi mun rike su kamar ƴan uwa mutum zai iya zuwa ya cuci musulmi amma ya cutar ma kirista saboda yanda muka rike su su kansu suna jin daɗi da haka mu ringa yi wa ƴan uwanmu da suke cikin fitinan nan addu'a ba mu san inda take tsayawa ita fitina in ta fito ba a san menene matsayinta ba in da muna ji ana abu kaza a wasu kafafen amma yanzu gashi nan kafafe a garuruwa ma kusa da mu wani abu ma ya faru a garin mu da muna ji ana kidnapping yanzu haka a garuruwan nan namu a nan jama'ar ma kwanan nan aka daina matsalolin wannan ɗauke mutane da muna ji ana kashe mutum a kwace abinsa gashi nan sai gashi a kusa kusa da mu a cikin garuruwan mu anguwannin mu ana kashe mutum a kwashe abinsa da haka in muna addu'a wallahi Allah ba zai kusantar da mu ba zai kusanto mana dukkan irin wannan musibu ba abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda ne kuskure kuma karancin sani ne ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta min وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله